الْكِتَابِ الْمُبِينِ نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
Allah madaukin sarki ya bude wannan suratul qasas da ambato waɗannan harufa ta'un sinun da mim suratul qasas ita ce sura ta 28 a cikin jerin surorin alqur'ani idan ka dauko daga baqara qur'ani yana da sura 114 ita ce ta 28 a tsarin rubutun alkur'ani na mushafi kamar yadda take daga suratun namli sai ita to haka kuma Allah yana gama saukar da suratun namli ya saukar da suratun ƙasas a jere take a wajen sauka da surar da muka gama jiya tana da ayoyi guda tamanin daidai imamul qurtubi ya ce sura ce makiya dukanta gaba ɗaya kamar yadda imamul hassan basri ya yi bayani allah ya mai rahama da ikirma da afa abdullahi dan abbas da imamu qatada suka ce banda ayar wata aya guda ɗaya da ta sauka tsakanin makka da madina wannan idan mun tafi akan ayoyin da suka sauka a gari su ne ake ce da su 'yan makka ko 'yan madina amma da yawa akwai malaman ulumul qur'an da suka tafi akan an ce aya makkiya ce duk ayoyin da aka saukar da su a lokacin da annabi bai yi hijira ba yana makka ko a wani gari ne su ne makkiya ba wai wanda aka saukar a cikin garin makka ba a lissafin su waɗannan malaman duk ayon da Allah ya saukar ko surori a lokacin kafin hijira makkiya ne ko da ku a madina aka sauke su sunansu makkiya haka kuma duk ayon da aka saukar bayan annabi ya hijira ya koma Madina ko da a Makka aka sauke sunansu Madaniya wannan kauli ne cikin aqwalul ulama Ibn Sallam yana cewa akwai ayar da aka saukar da ita Al-Juffa lokacin da manzo Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina ita ce innal ladhi farada alayka al-qur'ana laraduka ila ma'ad wanda al'arama zai zo ya karanta mana. Yahya bin Sallam ya ce, Balagani annan nabiya sallallahu Alaihi wasallama ina hajara labari ya zo min cewa yayin da manzo Allah ya hijira, mala'ika Jibril ya zo masa a Juhfa lokacin ya fuskanci Makka zai tafi Madina. sai mala'ika jibril ya ce da manzon Allah a tashtaqu ya Muhammad ila baladika kamar dai kana shauƙin garinka ne Makka Allah ce wali tafiya wanda aka haife ka ciki annabi ya ce ya kware kuwa ina shauƙin garina Makka sai Allah ya saukar masa da innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad wannan ajufa aka sauke ta kamar yadda Imam Al-Alusi ya ambata a cikin tafsirinsa duk wanda ya lura da suratul qasas zai ga cewa sama da rabin surar gaba daya akan kisar Annabi Musa ne majoratin ayoyin surar zamu fafata ne akan bayanin Annabi Musa kamar yadda ya zo a cikin hadisi kisar Annabi Musa din Allah ma ya fara mana da faɗin sa ta simim تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى فرعون بالحق لقوم يؤمنون waɗancan su ne ayoyin littafi mabayyani muna karanta maka wani ɓangare na labarin Musa da Fir'auna da gaskiya ga mutane masu imani. Masu gaskata shi alƙur'ani kenan. Bayan haka surar ta yi magana dangane da mahaifiyar annabi Musa. irin ilhamar da Allah ya mata da kuma haihuwar annabi Musa gaba ɗaya da irin halin da ta shiga lokacin da aka ce mata fir'auna yana yanka 'ya'ya maza duk matar da ta haifi ɗa namiji fir'auna yanka ci zai ta ɗauki wannan ɗana ta ta wulla shi ta jefa shi cikin teku ko cikin ruwa don kada a ba da dama ga abokin gaba ya halaka shi ta sa shi a cikin akwati ta jefa shi waye wannan shi ne dai annabi musa bayan mahaifiyarsa ta haife shi sai da aka sa shi akwati aka samu ruwa da yake gudu aka wulla shi a ciki ka duba ya gama da yake mai rabo ne har ya dawo yau gashi ya zama annabi musa suratul qasas ta mana bayanin wannan abin da ya faru da kuma wata mata yar uwar annabi Musa ita ma da irin kokarin da ta yi da falalar Allah akan mahaifiyar annabi Musa da yar uwarsa da kuma taimakon da Allah ya washi annabi Musa bayan an jefa shi cikin wannan teku sai da Allah ya san yadda aka dawo masa aka dawo da shi wajen mahaifiyarsa kuma ta shayar da shi Allah ce faradadnahu ila ummihi kai ta qarra ainuha wa la tahzana wa li ta'lama anna wa'ada Allah haqqun walakinna aktharuhum la ya'lamun Suratul Qasas ta yi bayani akan falalar Annabi Musa bayan ya girma ya kai matuƙarsa ta yi bayani akan kisan kai da ya yi annan Musa ya je ya kashe wani abokin gaban shi Surar Qasas ta yi mana bayanin yadda annan Musa ya fita daga garin Misra yana cikin tsoro har ma ya ce rabbi najjini min alqawmiz zalimin yayi addu'a ya ce Allah ka kubutar da ni daga mutane azzalimi yana nufin Fir'auna da mutanensa Allah ya karɓi addu'ar annabi Musa ya amsa masa ya kubutar da shi daga mutane azzalumai wannan bara ce wannan addu'a ne duk wanda yake da wani ya dame shi duk wanda yake jin tsoron wasu za su zalunce shi ya rike wannan ayar rabbi najjini min alqawmiz zalimin rabbi najjini min alqawmiz zalimin rabbi najjini min alqawmiz zalimin ka rike ta kai tauridin ta kai ta maimaita ta daga ikon Allah sai Allah ya kare ka sai Allah ya riko da hannunka sai Allah ya taimake ka Allah ya amsa addu'arsa take ya sauƙaƙa masa ya buɗa masa hanya ya ce ka gudu ka tafi madayana daga misra ya yi tafiya mai nisa ya tafi wani gari na madayana da Allah ya ce wa ila madayana akahum shu'aiba tun daga misra bayan ya kashe wannan bakibtsi dan yi bayani me ya faru yana jin tsoron fir'auna kare halakar da shi an sa a nemo shi yana fita daga garin misr sai madayana da ya je garin madayana a riwaya aka ce wallahi da kafa ya karisa kafarsa ko takalmi babu ta kukumbura ta yi ruwa har ta fafashe saboda bala'in tafiyar ƙafa ba mata bai aure ba lokacin ajiyar da aka yi gubar mai amala ajiyar annabawan Allah suka sha wahala Allah fa yana da ikon ya ɗora shi akan iska ya tashi ya sama ya tafi amma Allah ya bar shi cikin yunwa dan lokacin da ya isa garin Madina ma ana cewa yana cikin yunwa abinci ya dade yayi kwanaki bai ci abinci ba idan ta kama daman ganye ne yake ci a hanya sai ruwa kuma lokacin zuwa aka yi aka gaya masa wallahi ka fita daga garin nan in fir'auna ya kama ka zai kashe ka saboda ya ce ka yi ƙarfin da yanzu ta kai da har kana kashe masa mutane shi kuma kashe mutumin da ya yi bai yi niyyar kashe shi ba rankwashinsa kawai ya yi to ka san annabi akwai ƙarfi in ya gasa maka rankwashi sai abin da Allah ya yi da ya gasa mutumin na rankwashi ya faɗi ya mutu ka duba jarrabawa hatta annaban Allah Allah ya jarrabe shi ya gudu ya bar garinsu yana jin tsoron azzalumin sarki fir'auna zai kashe shi Allah ya karba addu'arsa ya kai shi garin Madiyana ya ci gaba da zama har sai da ya manta shekara goma ya zauna a garin Madiyana yana aiki a hannun wani dattijo cikin dattawa bayan Allah wasu kuma suka ce annabi shaibu duk da maganar cewa wani bawan Allah ne daga cikin bayan Allah ita tafi inganci saboda wasu malaman suna ganin kwata-kwata ma annabi Musa bai yi zamani da annabi Shu'aibu ba a wani kaulin har sai da ma yayi aure bayan wannan mudda din bayan wannan shekarun sai da yayi aure da ɗaya daga cikin ƴaƴan wannan dattijin wanda za mu yi magana akan shi wanda aka yi saɓani akan waye shi wannan mutumin Allah ya hakaito mana a cikin suratul qasas tsohon ya ce da shi inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani samani hijaj wa in atmamta asharan fa min indika wa ma uridu an ashqa alayk satajiduni insha Allah min as-salihin ina so zan aura maka ɗaya daga cikin yayana guda biyu an mata amma da sharaɗin zan ɗauke ka aiki zaka min ƙodago shekara takwas shine sadakinta amma in ka cika shekara goma ma daga gare ka ne ya ce ba na so in tsananta maka da sannu za ka same ni cikin salihai annabi musa ya ce ƙala zalika baini wa bainak ayyamal ajalai ne qadaitu fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakil sai da shekara goma yana aikin ƙarfi annabi musa yana aikin ƙarfi a gidan wani malam kafin ya aure aka ba shi mata bayan wannan shekarar ashe ba aibu bane dan mutum ya je aikin karfi a wani guri yayi sana'ar aikin karfi ga annabin Allah guda yayi annabi Musa an dauke shi a matsayin dan kodago to duk wanda ya samu abin da zai ci abinci duk wanda ya samu inda zai rayu duk yanda wanda ya samu abin da zai rufa mai asiri je yayi ba a girman kai akan sana'a matuƙar abu halal ne ka je kai kawai ya fi ka je kai roƙo fa ya fi ka je kai bambaɗanci da tumasanci fa ya fi ka je ka miƙa hannunka a ni 'yan siyasa su baka su zage ka ba duk wanda ya samu sana'a ko aikin ƙarfi ko yaro a gidan wani ko wani mai gidansa ne kana masa hidima yana biyan ka wallahi wannan alheri ne ba abin ki bane mutukar halal yake ba don annabi Musa yayi zamu zo duk da ikon Allah dalla dalla zamu karanta da maganganun malamai Allah a cikin surar yayi bayani cewa annabi Musa sai da ya gama waɗannan ajali na kwanaki na watanni shekaru sannan daga baya tsohon nan ya ɗauko wannan ɗiya ya bashi ce ga ta nan je ka ka aure ta bayan ya gama biyan zai halakar da shi to a lokacin ya ce to an yanzu shekara goma ai ya mamanta fir'auna sai ce bari ya koma da ya zo komawa shi ne ya ɗauki matarsa wannan wacce ya aura sai ya juya ya tafi da ita misra ɗin wannan sai yake nuna ba laifi ba ne mutum ya zo ya auri mace a wani gari garinsu ne ya ɗauke ta daga garin ya kai ta wani gari da yake so tunda matarsa ce har a ce a mu yar mu ba ta fita daga garin nan ba za kama mata gida kama mata a mu ba za ka je ko ina da ita ba in dai an aminta da shi an yarda da shi ba laifi mutum ya zo ya aure a ɗora masa matarsa a mota su tafi ta yi sallama ta sha koke-kokenta ta tafi gidan aure ba mamaki babanta ma shirani ya zo da uwarta ba garinsu ba ne ba mamaki amma yanzu iyaye sai mu ce sha ni yata ba za ta fita daga garinmu ba ko kuma yarinya ta ce duk wanda ya zo neman ta in dai ba ɗan garinsu ba ne ba za ta yi aure ba na'am kina da yanci ki haka amma fa za ki sha zama eh sai abin da Allah ya in Allah ya jarabe ki mijinki bako ne wanda ki rungumi kaddara kawai ya kama hanya da wannan mata tasa ya fuskanci misra to a hanya yana tafiya ne ya ga wata wuta ya je wajen wutan sai Allah ya umarce shi ya ce ina umartan ka ka tafi wajen fir'auna da mutanensa ka je ka koma ka dada umartan su da ikhlasi da bauta Allah shi shi kadai annan Musa ya kama hanya ya tafi ya je isar da sakon Allah ga fir'auna ya kai sakon Allah ga Fir'auna amma abun bakin ciki Fir'auna ya ce ƙarya yake Fir'auna ya ƙaryata shi Allah ya ce fa akhadnahu wa junudahu fa nabadnahum fil yammi fanzur kayfa kana aqibatu zalimin bayan wannan labari dalla dalla da surar ta yi mana akan kisar annabi Musa sai kuma surar ta zo take magana akan rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ina ba mu samari ne na ita surar kafin mu kan labarai nake ba mu kafin mu shiga fashin baki dalla dalla akwai rarrashi da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da ya same shi daga mutanensa kuma Allah ya yi bayani cewa shi wannan alkur'ani daga Allah yake kuma Allah ya ce wa manzon Allah ka kalubalanci mushrikai da wannan Qur'anin in sun isa su yi irinsa ba wanda ya isa ya shirya da wanda ya so kamar yadda ba wanda ya isa ya batar da wanda ya ƙi kuma hidaya a hannun Allah take Surat ta yi mana bayanin irin maganganu na banza da suka yi su mushirkai suke ta gaya wa annabi kuma ta yi bayani akan mummunan makoman su mushirkan Allah ya ce wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtumul mursalin fa amiyat alaihim al anba'u yawma idhin fa hum la yatasaalun wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum taz'umun ونزعنا من كل أمة فوجا ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعملوا فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون sannan surar ta dawo da magana akan wani mutum cikin mutanen annabi Musa waye wannan mutumin shine karuna za mu yi ƙisar ƙaruna a cikin suratul ƙasas wani babban mai kuɗi da ya tara kuɗi a duniya waye kai shi kuɗi surat ta ba mu labari akan irin ni'imomi da Allah ya ba wa ƙaruna da irin kuma fanɗarar da ƙaruna ya yi wa Allah da irin yadda ƙaruna ya ƙaryata Allah da irin yadda ƙaruna ya nuna alfahari da isa da irin yadda ƙaruna ya ƙi karɓar nasihar masu nasiha da wa'azin masu wa'azi ya ƙi ya karɓi abin da annabi Musa ya faɗa kawai abin da yake nufi duniya ‘yan duniya wanda suke son duniya son moriyar duniya wanda suka manta da Allah sai suke burin irin yanayin da ƙaruna yake ciki su ma haka suke so amma masu ilimi suka ce kai wailakum sawabullahi khair ladan Allah shine fi alkhairi Allah ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa kana min qaumi Musa fa baga alaihim Allah ya ce wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu لتنوء بالأسبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين حرزوا إن الله يكتشوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون da waɗanda 'yan duniya su kuma cewa suke laula an manna Allahu alaina la khasafa bina ko da ke wannan a bayan Allah ya halakar da ƙaruna ne sun ga halakar suka ce tab ai mu ma da ba dan Allah ya mana baiwa ba da ya nitsar da mu Allah ya rufe wannan kissa da bayanin sunnarsa a rayuwa wadda ba ta sabawa tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada والعاقبة للمتقين wancan bayani da ake maka manzon Allah bayani ne akan gidan lahira da Allah ya tanadar ga wanda ba su neman ɗaukaka da neman girma da neman shugabanci a dole dole kuma ba sa barna a bayan ƙasa ƙarshe mai kyau ya tabbata ga masu tsoron Allah bayan surar ta zo ƙarshe sai ce ta kawo mana kisoshi daban-daban daban-daban na wasu da annabawa sai kuma Allah ya ta umarni ya ce to a yi wa masa bauta shi shi kaɗai kar a yi shirka da shi wala ta da'u Allah ilahan akhar la ilaha illa hu kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un karshen sura kenan wannan shine kanun labaran da za mu iya faɗa dangane da wannan sura da za mu karanta ta insha Allah. To, amma surar a taƙaice tana ɗauke da wasu aims and objectives, wasu manufofi da Allah yake nufin ya dasa ko ya dasa a ciki. Surar ta himmatu da abubuwa kamar haka. Tabbatar da muminai akan imaninsu, ƙarfafa muminai akan wato niyoyinsu albishir ga mumine cewa ƙarshen rayuwa dai nasu ne kuma Allah ya daɗa albishir cewa duk wani mai rauni Allah sai ya ƙarfafe shi ya ba shi ƙarfi kaɗan ɗinsu zai zama mai yawa kamar yadda annabi Musa ya sha wahala akan hannun fir'auna ba su da yawa shi da mutanensa amma Allah ya ba su galaba sai da ƙasar Misra ta dawo hannun shi. Allah ya ce wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahum wa minhum ma kanu yahdharun albishir ne ake yi wa masu rauni ku yi haƙuri da rayuwa, ku yi haƙuri da matsi, Allah zai muku baiwa, kuma sai ya mai da ku ku ne a imma jagorori, kuma ku ne masu gaji duniyar gaba ɗaya. Allah zai kafa ku a bayan ƙasa, kar ku damu ba irin wahalar da annabi Musa bai sha ba a hannun Fir'auna. Amma ƙarshe dai waye mai nasara. yanzu dan kana baya-baya yanzu dan an fi ƙarfinka yanzu dan ana gaba ka kai ba wallahi za a zo lokacin da Allah zai ba ka ƙarfi yi ba ga kyakkyawan misali ba ana gani yanzu a duniya malam ku tuna mutanen falastinu ku tuna shekarun baya an falastinu ba su da komai da dutse suke yaƙi sojan isra'ila zai zo da dutse za su bi shi su jefe shi da dutse yana gudu shi fa ga bindiga a hannunsa kuma yana gudu ana jifansa da dutse duba bambancin kafirci da musulunci mana ba su da komai suna cikin rauni amma yanzu a 'yan kwanakin nan sai ga falasɗinu har sun yi ƙarfi wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ardi wanda aka raunana su a bayan ƙasa wa naj'alahum a'immatan musanya su shugabanni wa naj'alahum alwarisina kuma su ne za su gaje ƙasa insha Allah sai ga 'yan falasɗinu sun kai farmaki har babban birnin Isra'ila sun daki wurin da za su daka kuma suka dawo lami lafiya. Sai ga ‘yan Falasɗinu Allah ya ba su ƙwaƙwalwa da ilimi da basira, network ɗin Isra'ila network ɗin suka ɗauke network ɗin, suka yi wani abin da za su ɗauke network ɗin. Suka shiga aka ta bincike aka ce ta yaya mutane su ne wani ɗan jirgi ne suka yi shi malam haka zai ɗauki mutum ya tafi da kayan faɗansa da komai a ciki ya je ya shawagi ya je barnar da zai kuma ya dawo isra'ila da ake ganin duk duniya tana gaba akan harkar security duk yan leƙen asiri duk ƙasar da za ta yi leƙen asiri da sa ido da sharri da mugunta da waye isra'ila ake nema amma ka duba waɗannan bayan Allah masu yaƙi da dutse Allah ya ba su ƙarfin da sun shiga har cikin zuciyar Isra'ila har cikin umk Isra'ila suka kai musu farmaki suka dawo suka yi musu ɓarna to wannan bai kai ba fa Isra'ilan da take ganin cewa Falasɗinu in kamun kaji ne za ta yi wa Falasɗina za ta yi musu kamun kaji ta kashe su yau kusan kwana ɗari da goma sha takwas ana ta gwabza yaƙi har yau dai isra'ila ba ta gama da falasino ba duk ƙarfin isra'ila waɗannan mutane waɗanda suke cikin rauni bayan allah ana ta kashewa ana rushe musu masallatai ana rushe musu asibitoci ana rushe musu gidaje ana rushe musu dukkan wurin sana'arsu suna nan suna rayuwa a cikin ramuka kuma suna kai farmaki har yanzu ba su daina wa Isra'ila barna ba kaɗan daga cikin alkawarin Allah duk mutumin da yake mai rauni ne idan ya yi haƙuri Allah zai ɗaga shi kar kai gaggawa ka yadda kawai Allah mai taimakon mai rauni ne idan yau ba zamaninka ba ne gobe za ka zama kai ne in yau kurtun ɗan sanda ne kai gobe wataƙila kwamishina ne idan yau kwamishinan 'yan sanda ne jibi watakila kai IG of police ne ku ne za ku ba da umarni ku ce ai kai haƙuri kar kai gaggawa in ƙaramin ma'aikaci ne kai na gwamnati kakka damu akwai buɗin Allah yana nan tafi waɗannan na gabanka masu cinye maka albashi waɗannan na gaba da kai wanda suke danne maka promotion ɗinka lokacinsu zai ƙare mutum yana ji yana gani da hannunsa zai rubuta ritaya ya je ya kai a ce lokaci yayi ya ce lokaci yayi ya rubuta ritaya ya tattara kayansa ya dawo gida kuma ya zo ya rungumi kaddara ku kuma a lokacin Allah zai daga ku dan ya ba ku wuri za ku ƙara gaba wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum warithin babu wata damuwa duk wanda yake ƙasa Allah zai mai da shi sama surar ta yi bayani dangane da rarrashin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda na muku magana sannan kuma surar ta yi bayani dangane da ainihin wato a rayuwar annabi Musa da irin darussan da za a ɗauka da kuma irin matsaloli da wahalhalun da annabi Musa ya sha. Kusan ya zo a cikin hadisi annabi ya ce rahimallahu Musa, Allah ya ji kan annabi Musa, an cutar da shi sama da yadda aka cutar da ni amma ya haƙuri. Annabi Musa surata mana bayani akan irin hali da yake da shi mai kyau da tausayi da son taimako ya ga wasu yara 'yan mata guda biyu sun taho da tumakinsu suna kiwo za su ɗebi ruwa ya ga ba su shiga cikin maza ba ana cinkoso kala ma khatbukuma yace me kuke nema me kuke so yaran yan mata guda biyu suka ce kala ta la nasqi mu ba za mu sha ruwa ba ba za mu ɗebi ruwa wa dabbobin mu ba a cikin wannan rijiya da ake cinkoso da maza dan mu mata ne hatta yusdira riya har sai makiyayan nan sun gangara sun tafi in muka samu wuri sai mu je mu ɗebi ruwa mu sha da dabbobinmu mu ɗiba a tulayenmu mu mayar gida wa abuna shekhun kabir suka ce wa annabi musa babanmu wani tsoho ne dattijo bai zai iya wannan aikin ba mu muke masa wannan abin da yake nunawa ƙur'ani ya nuna mana cewa ashe duk yarinya budurwa da take gida yana da kyau ta taimaki ubanta ba wai ta zauna sai dai a barta da babbar waya tana danne-danne samari su zo su ta ɗaukanta suna hira suna zance na batsa da iskancin duniya in aure ya zo ta tada hawan jinin ubanta saboda bai da kuɗin gado da kujerarta ki fita ki taimaki ubanki ki je ki aiki in ta kama ki je gona ne ki shuka ki taya babanki ba laifi ba ne in roron wake ne idan ciro ciyawar dabbobi ne idan ba wa dabbobi abinci ne in kulawa da wani abu ne na mahaifinki ki ko da ke mace ne irin waɗannan mata masu irin wannan hali su ne suke albarka matan da suke hidima wa iyayensu matan da suke taimakon wato mahaifansu ba irin 'yan matan yanzu ba sai wanda Allah ya kubutar ka haifi yarinya budurwa ta zama maka nauyi tana ganin uwarta tana aiki wallahi ba za ta taimake ta ba yaran nan yaran nan 'yan matan nan da kuke gani a titi akwai marasa kirki a cikinsu wata uwa take cewa wallahi malam kaga yarinyar nan idan aiki zai kashe ni a gidan nan wallahi ba za ta tashi ta kama mun ba tana gani ubanta zai zo ya zazzage ni ban gama abinci da wuri ba tana gani zan ce ba a samu niƙa da wuri ba tana gani na ina jajjaga tattasai da tumatir tana gani na ina hura wuta tana gani na ina kaza tana kwance ba ta da aiki sai danne danne waya yan matan zamani kenan ba ki yi wa uwarki da ta haife ki ba za ki je ki bauta ga uwar wani aiki in Allah ya jarabe ki ka aure miji mai uwar miji ya je ya sa ki ta mata bauta kin ga nan ke uwar da ta haife ki baki mata ba amma za a sa ki ta dafa abinci kina kaiwa wa uwar mijinki ki kai da safe ki kai da rana ki kai da daddare kuma dole ki amma ke uwar da ta haife ki baki taimaka mata ba irin wannan muguwar tarbiyya da iyaye suke wa 'ya'yansu a gida ba abu ne mai kyau ba waye ce yarinya budurwa ba za ta taimaki uwarta ba dan me za a kyale su ba sa yin aiki ba sa koyan aiki ba sa taimaka iyayensu yan matan yau fa kwana suke suna chatin da waya kwana akwai yarinyar da uwarta ta kama ta wajen karfe ukun dare tana cikin bargo tana ta dariya da waya tana hira da saurayi haka ne mutumina na a ji ɗan yaro ya ce haka ne malam ina jin yayarsa haka take yi ai ka san nan wajen wa'azi ne wajen faɗan gaskiya ne a bayi da kyau ba sa taimakon iyayensu galibinsu abun mamaki rayuwa ba ki taimaki uwarki ba ba ki agaza wa mahaifiyarki ba wani zai zo ya aure ki aji ki je ki ta mai bauta ki kawo masa da safi ya daka miki tsawa na rana ma ki kawo ya yi zage-zage da daddare ya shigo da ashar da buge kwano kuma ki zo ki tsuguna ki ba shi haƙuri ke ku da lokacin da kuka rayu da uwarki ko gaishe ta ba ki yi wallahi malam yan matan yanzu wallahi kaɗan ne a cikinsu za su je su ce mama ina kwana da safe gaisuwa su buɗe baki su gaida uwarsu ubansu kan dama Allah ya ji kansa wani ya ce ai ni tsakani na da yarinya ta yata sai dai in ta shiga matsala kuɗi in take nema kawai amma ni ta zo ta gaishe ni to malam ka tsaya ka duba mana yaran yan mata yanzu me za ta maka yarka budurwa ba abin da za ta maka illa ka kashe mata kuɗi na kujeru da gadaje wani ƙato ya zo ya neme ta kawai ka miƙa masa ya tafi abin da ke faruwa kenan ita ba wanki za ta maka ba ita ba guga za ta maka ba ita ba mota za ta wanke maka ba banda ma ɗan namiji kan banza ka iya ɗaukar sa ka kai shi ka ɗora shi a kunya ka ce taimake ka amma ya mace ba za ka gama shirya ta ne ka turka ta ta ci ta ƙoshi ta yi ɓulɓul ta yi haske abin sha'awa kana ji kana gani ka miƙa wa wani ya karɓa kuma ya kwana ya juya in ka ci sa ya ci ya gode in baka ci sa ba ya ce kai rabu da shi ku tafi ke ya je idan ta masa laifi ya zage ta ya zage uwarta ya hada har da kai uban ma ya zaga duk yadda bata bi uwarta ba to ta bi uwar wani duk yadda bata taimaki iyayenta ba ta je ta taimaki iyayen wani ai ba yadda za mu yi haka Allah ya riga ya kaddara amma kowa ya gyara gidan shi kowa ya tsaya ya ga abin da ya ya kamata ai wani mutum ya burge ne ce ina aini aiki nake sa su sosai malam har yaran yan mata raba musu aiki ne ke ke zaki wankin mota garin ya budurwa ta dauko bokiti tana wanke mota daidai ne yace a to in bata wanke mu ba ai za ta je tana neman suna ta wanke namijin ta yi a sa su hidima su yi aiki kar wata uwa ta bari ya budurwa balagaggiya tana haila kina haila a gida ki zo ki ni a kicin kawai ta je ta ɗebi abinci ta ci haka uwa wata uwa take cewa ba ta da aiki sai dai in na dafa ta ɗiwa ta ci na ce ki samu kwaɗo ki garƙama wa kicin ɗin in gama sai kin koya mata ladabi ba wanki na toilet ba shara na tsakar gida ba wanke kayan uwa ba wanke na uba komai ba sa yi sai dai ta ci ta ƙoshi ta riƙe waya idan ba ta da kaya a sai mata in yamma ce ta fita hira ba za ta yi miki uwarta ba yanzu ka duba waɗannan 'yan mata ne ma 'ya'yan wannan bawan Allah salihi dabbobi fa suka ɗauko suka koro fa daga tafiya uban tafiya mai nisa suka yi kiwo bayan sun yi kiwon kuma suka zo wurin da za su shayar da dabbobin ruwa suka ga maza ne maƙil ana ta turere ne kamar inda irin masu kiwo kowa ya zo da dabbobinsa wanda mai garke ɗari wanda mai garke kaza annabi musa ya gan su su biyu yan mata matasa wallahi ba sai aure ba yan ƙananan shekaru yace ma khatbukuma me kuke nema anan a madayana suka ce ruwa muka zo ɗiba za mu shayar da dabbobin mu kuma mu ɗiba mu tafi gida yace to ya ba ku shiga ba yace suka ce ba za mu shiga ba amma da tarbiyya mu ba za mu shiga cikin maza mu yi cinkoso da su ba mu mata ne suka tsaya a gefe sai mazan sun yi sun gama gaba ɗaya suka ce baban mu tsoho ne ba zai iya wannan aikin ba shi yasa muke mai kun ji ƴaƴan arziki ƴaƴan kirki ƴan mata masu taimakon ubansu tsoho ba ke da ubanki da hawan jini da ciwon suga ya kwantar da shi ke za ki ƙarasa shi ba kuma wannan yana nuna mana tarbiyya rashin ikhtilat rashin cakuduwa tsakanin maza da mata kunya ta 'ya'ya mata suka ce ba za su shiga cikin maza ba malam duk yarinyar da kaga tana shiga cikin maza ba ta jin nauyin shiga cikin maza cusa kai a cikin maza ko a makaranta ko a wurin aiki ko a ina ba ta samu tarbiyyar musulunci ba kuma ina gaya ma in aure za ka yi ka ƙara gaba in ka je ka ɗauko macen da ta saba da shiga cikin maza tana jin warin maza tana shiga cikinsu za ka sha mamaki an rage mata kunya an cire mata jin nauyi kuma za ka yi mamaki ɓarnar da za ta iya maka wata rana da kamata ku riƙe mutuncinku ku riƙe darajarku ku riƙe kimarku ku ja gefe kuma duk mutumin da ya san me yake baya cusa kansa cikin mata gefe gefe saboda ai akwai bambanci tsakaninmu da mu da su hakan sesi sesin da ake shine shari'a shine addini annabi Musa ya ce to ku zo in taimaka mu ku koma gefe ya koro dabbobin ya je bakin ruwan akwai wani katon dutse a kan rijiyar an rufe rijiyar saura ɗan wuri kaɗan ne ake ɗan ɗibar ruwa mutanen wurin duk sun kasa ɗauke dutsen dutsen malaman tafsiri suka ce sai an haɗa ƙarci madaka dawa mutum goma su iya yunkurawa su ɗan motsa shi su yunkura shi suka ce suka ga ikon Allah annabi Musa yana zuwa kurin ya aje gugarsa a gefe ya sunkuya shi kadai ya yunkura ya murgine dutsen nan ya cire shi daga bakin rijiya aka ce kai wannan mutum ne kuwa shi kadai ya shiga yana ɗiban ruwa yana ta ɗibo ruwa yana zubawa a irin komi ɗin da ake ake zubawa shanu ko dabbobi ya koro dabbobin malam fi sabilillahi kyauta ya musu sai da ya jika da gumi sharkaf ya shayar da su ruwa ya dura musu ruwa dabbobi suka sha suka koshi sai ya ce wa yaran nan yan mata ku tafi gida ya koma gindin bishiya ya shimfiɗa yake shingida ya gaji tilis kala rabbi ya ce ya ubangiji dangane da abin da ka sauka mun bi ma'azalta ilayya ya ce na alkhairi ya ce ni mabukaci ne a gare ka ya Allah malaman tafsiri suka ce abin da yake nufin yunwa yake ji ya Allah ina jin yunwa na yi musu aiki na taimaka na yi tafiya ba abinci gashi nan ba abinci na yi wannan aiki ya Allah bima anzalta ilayya min khairin faqir ni mabukaci ne ina buƙatar taimakonka su annabawa haka suke in sun shiga matsi Allah suke kira to yana cikin wannan yanayi an ɗauki wani lokaci haka ba a daɗe ba sai ga ɗaya daga cikin yaran nan 'yan mata wanda i taimaka musu malam kaga amfanin taimako ko in za ka yi taimako ka yi dan Allah baka san ranar taimakon ba baka san amfanin da taimakon zai maka ba kurin duk wanda ya samu dama i taimaki mutane kawai ka rufe ido kai don Allah kawai baka neman yabo baka neman a ce kai kai kawai kai don Allah ranar da Allah izo rufa maka asiri ka manta yana cikin wannan yanayi da talauci da yunwa da bukata kawai sai ga ɗaya daga cikin yara 'yan matan nan ta dawo ta ce da shi inna abi ya du'uka li yajziyaka ajara ma saqaita lana babanmu yana kiranka ya ce ka zo a gaya maka ka zo zai maka sakayya akan wannan ruwa da ka shayar da mu saboda Allah annan Musa ya ce ba zan je ba idan Allah ne ya ce an ce miki na yi aiki ne don a biya ni ya ce ba zan je ba ta nace ta ce ka yi haƙuri ya ce dai ka zo ashe bai sani ba malam wataƙila wannan yarinyar ma matarsa ce ka duba alheri malam ka duba alheri yadda yake haifar da alkhairai ya kama hanya ya tafi to a hanya ne suna tafiya sai ya ga yarinya ta yi gaba za ta nuna ma hanya kuma daji ne sai an yi tafiya mai nisa sai ya ga iska tana ɗaga rigarta da zaninta haka ko mayafinta sai ce a ya ce dawo baya duba annabawa da kamewa malam duba annabawa da kaiwa ido nesa ya ce ki dawo baya yace bari in wuce tace to yaya za a yi ni da zan nuna maka hanya kuma kai ne a gaba yace dauki dutse ko ki dauki ganye duk inda aka zo in kwana ne ki jefa dutsen ta bangaren dama ko bangaren hannu wannan yana nuna cewa in yi kwana kenan wallahi haka aka yi tafiyar ka san me yasa ce ta dawo baya saboda bai zai kalle ta ba baya kallon mata duk mutum mai kamala ba zai bari ya ga tsiraicin mace ba saboda wannan matan ko dai uwar wani ne ko yar wani ko mata wani su mata ba a kallon su sai abin da Allah ya halatta ma ka kalla ta ina wanda yake da su a wayoyinsa kala kala budewa yake ya ga wanda ya ga dama yau 'yan mata sai su caɓa kwalliya da ado su fidda dukkan abin fitina na jikinsu da dukkan abin sha'awa na jikinsu su ɗauki hoto su gyara wa kansu jiki mara hanci ta yi wa kanta hanci wanda ba ta da ido ta ƙara wa kanta ido- idanu kwala-kwala ta tura ta ce a ganta kai kuma ka zauna kana ta kallo kana dubawa mala'ikan mutuwa kuma yana kusa da kai baka sani ba haram aka je har gidan a haka to shine take bawa babanta shawara wannan da cijo tace ya abatisi ajirhu ya babana ina baka shawara wannan mutumin ka dauke shi aiki mana a gidan nan inna khayra man ista'jarta alqawiyyu alamin mafi alherin wanda zaka dauka ya maka aiki na kodago a gidanka mai karfi dan ku lalle wannan mutum yana da karfi saboda mun ga ya je ya yunkura ya tura dutsen da mutum goma ke ture shi shi kadai ya ture shi al'aminu yana da amana mun zo muna tafiya bai mun magana ta banza ba bai bari ko kallo na bai ko hira da ni bai ba in ko yanzu da kai ne da ka cika da surutu to ji mana ya aka yi ina kuke ne shekarar ki nawa ne yana da aure ne ko baki da shi to ya za a yi mu gana ne kai da aka kira ka aka ce ka zo a je babanka yana babanta yana kiran ka kama hira da yar mutane wata mata ta ce malam daga asibiti fa na dawo daga asibiti na dawo matar aure ba kawai sai ta ga wani mutum a mota fa yana biye da dan bala'i a mota fa yana yana jimana jimana yana mata fito ta waiwaya ta ga mutum a cikin mota yana mata fito ta yi sauri ya ƙara sauri ta yi kwana ya yi kwana ta ce kaga bawan Allah ni mata aure ne ya ce to kuma sai me ya ce in mace ta fito ai tana kasuwa ƙarya kake wallahi cin amana mutane ba su da amana rashin gaskiya rashin kunya rashin tsoron Allah rashin kiyayewa mutane iyalansu yace rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin a can lokacin da ya samu matsala ya rankwashi wannan kafiri sannan ita wannan sura a ƙarshe ta ba manzo Allah labarin complete kisar anan Musa abin da ya faru ne ya dauki Ibra Allah ya ce wa kunta bi janibil gharbi id qadayna ila Musa al-amra wa ma kunta min ash-shahidin wa ma kunta bi janibit turi id nadaina walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون سورة da ƙarshe ta himmatu ƙwarai da gaske da bayani akan ƙarfin mulki da ƙudurar Allah a wannan duniya ta halakar da azzalumai halakar da mutanen banza Allah ya fi ƙarfin kowa kamar yadda surar ta yi raddi wa kafiran makka akan abun da suke ta rayawa suke ta faɗa Allah ya musu labari ya ce wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha fatilka masakinuhum lan tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu alwarisin ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun a ƙarshe suratul qasas tana daga cikin surori 'yan makka wanda ta kwadaitar da muminai akan jajircewa da haƙuri a rayuwa za a koya mana haƙuri cikin wannan rayuwa kuma za ta koro mana labarin waɗanda suka gabace mu don mu ɗauki izina don mu ƙara imani da taƙawa kuma mu samu yaƙini da kwanciyar hankali mu bauta wa Allah mu zauna lafiya. To. wannan kanun labarai ne rashin bakin da bayani kuma sai gobe Allah ya so yadda idan malami ya bani ayoyin a hankali a hankali bai tura musu da yawa ba to sai in rinka fassara muku ina sharhi da bayani Allah ya sa da mu za a yi gobe abin da na faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda na yi kuskure ko tuntuɓar harshe ina neman Allah ya yafe mana wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته